أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barken mu da sake saduwa a wannan yammaci na wannan wuni mai tarin albarka na lahadi wanda ya yi daidai da sha tara da watan tara watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da uku da watan shidda a lisahin turawa miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya muna addu'a ta alkhairi allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ba mu ikon faɗin gaskiya da kuma aiki da gaskiya muna tawassali da ibadar da bayun allah suke a cikin wannan wata mai tarin albarka ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ya Allah ka sanya muna cikin intattu wanda kake intawa daga cikin bayunka ya Allah ka karbi ibadukanmu ya Allah muna tawassali ya Allah ka karbi ibadukan da muke a cikin wannan wata mai tarin albarka yan uwa yan kasuwa manya da kana da suke taimaka ma addinin ka ya Allah ka taimaka musu duk dan kasuwan da ke taimaka ma addinin Allah ya Allah ka taimaka masa yan uwa ɗalibai na ilimi tun daga ƙasa har zuwa sama har zuwa jami'a ya Allah ka shiga cikin lamura ka taimaka musu taimaka mana a rayuwarmu bi rahmatika ya arhamar rahimin yan uwanmu mata da suke ba da goyon baya kan wannan karatu ya Allah ka fi mu sanin bukatocin su na alkhairi ya Allah da mu da su gaba daya ya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi wa'inda duk musulmin da ke cikin tsanani yake bukatar agaji a rayuwa Allah ka agaza masa wanda ba da lafiya Allah ka ba sa lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ba mu ikon bauta maka da lafiya da ka ba mu jiya mun kwana a aya ta 64 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hajj fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allah lahu wal ghaniyyul hamid yau zamu tashi a aya ta 65 sai Allah yace ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم
Allah ya ce, Alam tara an Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al ardi illa bi idhni inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Alam tara shin baka gani ba shin baka sani ba mafiya yawan malaman tafsir suka ce idan ka ji irin wannan alam tara ma'ana alam ta'lam shin baka da ilimi baka sani ba cewa annallaha lalle shi Allah da kake ji wanda ya halicce ka yayi komi da komi sakhara lakum ma fil ardi shine ya kore muku abin da ke cikin sa kasai guda bakwai duk abin da gani a cikin kasa an yi shi ne dan amfanin kai dan annabi adam alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ard shin ashe ba ku sani ba cewa abin da ke cikin ƙasa wannan na ni'imomi gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kore shi ne gare ku godiya annabi Adam sai Allah ya ce wal fulka tajri fil bahari da ma jirgin ruwa da take tafiya a cikin teku wannan duk jirgin ruwa da kake yana ta Allah ya ce mun kore shi ne gare ku sai Allah ya ce wa yumsiku samaa bi amrihi ko da umarnin Allah subhanahu wataala kai ka san kanka idan ka kalli da jirgin ruwa take tafiya to tana tafiya ne da izinin Allah subhanahu wataala a lodo mata kaya a tikka mata kaya mutane su hau kuma duk da haka nan ta kasa nutsewa a cikin ruwa ka san wake rike da ita Allah subhanahu wataala yanzu ka ɗauki ɗan dutse ka jewa ya zashi cikin ruwa zai tafi to kaga Allah subhanahu wataala kudurar Allah yake rike da wannan jirgin ruwan ya tashi duk inda ake bukata daga lomi aka muku kayan ku lafiya lau ba abin da zai shaye su Allah ce baka san cewa Allah shi ke yin wannan ba ya kore jirgin ruwa kuka kera ku sa wata kaya ta jibgo abubuwan da ku ba ku iya ɗauka su amma ta ɗauko su kuma ta yanka bahari teku da wannan kayan Allah ce ai kasa da wannan da ka gashi ka san izini da izinin umarnin Allah subhanahu wataala ne dan ba dan annabi adam yake yin wannan ba da Allah ya ga dama da ka dora yanzu misalin ka doke dutse ka sa cikin ruwa ko miliyon shi ya zashi kasa zashi kayan da ke cikin jirgin ruwan da zaka aza su da zaka saka su cikin ruwa wallahi kasa za su yi amma ga jirgin ruwan da kayan gaba ɗaya ya ɗauko su kuma da mutane kuma yana tahiya da izinin Allah subhanahu wataala Allah ta sheku sai Allah ke yin wannan ba sai Allah ya ce wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi kuma shi ke rike da sama akan kar ta fado mu kasa Allah subhanahu wataala shine yake rike da sama kadi yadda Allah subhanahu wataala ya halicci wannan sama ba ta da wani wata guduma da take rike da ita sannan kuma babu dekotakin ta ba ta da waton foundation ba a ge mata foundation ba har a yi zubi a rirrike ta a mata a ce ai mata kula kina za su rike ta ba ka ganin wannan cikin sama ka da Allah subhanahu wata'ala ya mi ya shinye ta sama ya fure ta duka wannan tanku ne aka yi ɗiyan annabi adam Allah ya ce ya rike sama Allah ya rike sama akan kar ta faɗo ƙasa da Allah ya ce sama ta faɗo duk duniya daga an taru babu wanda ya sai ce kar ta faɗo wallahi duk duniyan nan da Allah ya ce ta faɗo da za ta iya faɗo amma sai Allah cikin kudurarsa sai ya rike wannan sama Allah ya ce Allah shi ke yin wannan abin sai Allah ya ce wa inna illa bi izini sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala duka wannan cikin izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake tafiya wato ana so ana kuka cewa akwai mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah shi ke gudanar da lamurra Allah subhanahu wa ta'ala shi ke gudanar da lamurra na dan annabi Adam ka dibi yadda ya kore maka waton ƙasa da abin da ke cikin ta ka tashi ga hanya ga kasuwanci kuma kai shuka ka abin da ke cikin ƙasa ya fito albarkacin ƙasa ka ɗoka ka ci ka ce da iyalinka ka je ka yi odar kaya duka cikin tahiyar Allah cikin iko Allah subhanahu wa ta'ala ka je ka yi abin nan wato me yake da suna ka yi odar kaya baka taba jin Allah ya ce to kayan da kusa kama jirgi ruwa ba wannan ruwan da kuke tahiya sama su kube kuɗin su ba Allah baka taba ji ba amma kudin jirgin ruwa ko da kaya sai ka biya amma dai ruwan Allah ku ta akan sama gare su ba ku biyan kodara kuma Allah ya ce sai muka rike sama akan katta fado mu katta fado mu kasa dan za ta iya halakar da ku duka wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah ya ce innal insana lalle dan annabi adam mutun kenan inna inna Allah bin nasi la raufur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala game da mutane iyan annabi adam Allah ya ce la raufur rahim mai tausayawa ne kuma mai jinkai ne wallahi Allah yana tausaya muna inna Allah bin nasi la raufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai tausayawa ne ga mutane sannan kuma mai jinkai ne yana yana rangon yana rangonta musu kadibi yadda Allah subhanahu wataala ya rike sama aka rike cikin kudurarsa wani fa yana nan karkashin kasar Allah yana sawa Allah subhanahu wataala kadibi wani sabon wani walla a cikin jirgin zai sabon Allah subhanahu wataala da Allah ya ga dama sai ya ce nuce da shi amma sai Allah ya ce larraufur rahim Allah mai tausayawa ne sai a kale sa ka hore cikin iskan Allah subhanahu wataala kadibi da jirgi yake tashi je sama duka ka san kan kada ka san cewa wannan iko ne Allah subhanahu wa ta'ala da annabi adam yayi kadan ya wasu abubuwa sai Allah ce inna Allah bin nasi la rauf la raufur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala game da mutane wato la rauf mai tausayawa ne ar rauf kenan sanar rahimun mai jin kai ne rahamar Allah subhanahu wa ta'ala min ta shahi ko ina da ko ina kafirai da musulmi kaga wannan ba musulmi ko kai a hada kafirai su ma suna cin albarkacin ga su suna sun ki botawa Allah sun ma kiyarda cewa Allah shi ne cancanta a botawa amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kale su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace lokalatin duniya ta sawi inda Allah ajina ta ba uguda da a ce duniya duniya wannan ta kai matsayinta a wajen Allah ta kai furfukin saboro darajar duniya a gun Allah tana kai furfukin saboro don an baka cewa duniya ba wata bace ba annabi ce da a ce duniya za ta kai furfukin saboro a gun Allah subhanahu wataala daraja annabi ce wallahi da kafiri bai sha ruwa ba a duniya da duniya za ta kai daraja a ce a ɗauko wallahi abun Allah subhanahu wata'ala duniya saboro ya yi da daraja sauro wannan annabi ce da duniya ta kai matsayin furfuken saboro da wallahi kafiri bai sha ruwa ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce ad-dunya mal'una mal'unu ma fiha duniya tsinanniya ce Allah ya tsine mata sannan duk abin da ke cikin duniya shi ma tsinanne sai annabi istisna'i yace illa zikrillahi ta'ala banda ambatan Allah subhanahu wataala wa man walahu da wanda ya jibinci ambatan Allah subhanahu wataala ke rikewa duk abin da ba shi ba to tsinan ne shi daga duniyar kanta duka kwana nawa ne Allah bai rike duniya wata ba to Allah ce inna Allah bin nasi la raufur rahim lalle Allah subhanahu wataala game da mutane wato la raufun mai tausayawa ne rauf ne sannan rahimu kuma mai jin sai Allah ya ce وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور الله يتي وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور إن الإنسان لكفور Allah ce wa huwa allazi ahyakum shi Allah shine wanda raye in raye da ku tun babu ku sai Allah ya raya da ku thumma yumitukum sannan kuma yake kashe ku muna fahimta shine wanda ya raya ku a yaushe ai allazi aujadakum min al-adami shine ya samu da ku tun babu tun ba ka hal ata alal insani hidun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ai ai wani lokaci da annabi adam bai zama to abin tunani ba baka a cikin duniyar to Allah ce huwa allazi ahyakum shine ya raye da ku ashe shine ya sanya silar zawa ku duniya to bayan kun zo duniya kun rayu ya raye da ku kenan summa yumitukum sannan kuma zai kashe ku za ku mutu summa yuhyikum sannan kuma zai tada ku muna fahimta kaga tada guda biyu kenan can da ba kana mani sai aka yi ka dan adam sai ka rayu a duniya kuma sai Allah ya kashe ka sai Allah ce kuma thumma yuhyikum sannan kuma zai raye da ku innal insana lakafu lalle dan annabi adam mutum Allah ya ce lakafurun me yawan butulcewa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa ba idan ba butulcewa ni'imar Allah ba kai tanda yadda aka yi aka halicce ka baka san yadda aka yi ba yadda aka yi aka hada halitta ka baka da labari cikin cikin mahaifiya da kake kwance kakin ka zan wacan maniyin ma shi Allah shine yayi jerekin abubuwan gaba daya har ka zaman to mutum Allah ya rayar da ke da guna jini ka zama dan adam kana rayuwa sai ka shigo duniya har ka san baba ka san mamma har ka san ka tuka a daidaita sahu har ka san ka zo ka bude shago ka zauna kana neman kuɗi wannan rayuwa ce da Allah subhanahu wataala ya maka to bayan kuma wannan idan lokacin mutuwar ka yayi lokacin da Allah ya kaddace za ka yi a duniya lokacin da Allah ya kaddace za ki a duniya kuma sai a karɓi rayuwarki to kuma za a raye da mu ta daban bayan an Allah ya kashe ka ka mutu to za a tada ka da ini da alkiyama irin da babu wata mutuwa baya gare shi kenan har abada shine Allah yake tambaya a cikin suratul baqara Allah ce kaifa takfuruna billahi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah yace kaifa takfuruna billahi ta yaya ku diyan annabi adam za ku kafircewa Allah subhanahu wataala alhali wa kuntum amwatan kun kasance tadda matattu ba ku a duniya ba a ma'aife ka ba mahaife ka ba a ma'aure ta balantana a cikin ka ba sai Allah ya kaddata za a aure ta har ta samu juna biyu har aka aye ka wa kuntum amwatan fa ahyaakum sai Allah subhanahu wa ta'ala ya raya da ke kana mani kaskantacce abin walakantarwa abinda idan ya tabi babanka ko kuka ya tabe ka kana kokarin ka wanke baka so a ji karzin sa tare da kai Allah ta summa yumitukum sannan kuma bayan ya raya da ku a duniya kun zo duniya kun ci kasuwa kun yadda kuke bukata kun botawa masu botawa Allah sun botawa Allah masu shakiyanci a cikin duniya su yi shakiyanci to Allah ya ce summa yumitukum sannan zai kashe ku za ku mutu sun mayu bayan ya kashe ku to kuma zai rayar da ku za a tashi sa bisa da summa ilaihi turja'una sannan kuma gun Allah subhanahu wa ta'ala za ku koma inin alkiyama shi yasa Allah a jasiya Allah ya ce kul huwallahu yuhyikum thumma bai kul قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه kaga ya musu ya manzo Allah cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya rayar da su sannan kuma zai kashe ku sannan kuma zai tara ku a ainin alkiyama da babu shakka ciki sa kowa sai hada alkiyama to da haka rayuwa guda biyu ke da akwai mutuwa ma guda biyu akwai rayuwa guda biyu sannan kuma akwai mutuwa guda biyu rayuwa ta farin mutuwa ta farin shine alwujudu min al'adami a samar da katun babu ka kaga kaga rayuwa ce mani kaskantacce ne abinda yake ba rayaye bane amma lokacin da aka fura maka rai ka zama to rayayye to rayuwa ta ita ce da za a tashi ainin alkiyama mutuwa ta farin tun can baka mutuwa ta bi ko da zaka kwanta a cikin kabari kenan to shi yasa Allah ya ce innal insana lakafur lalle dan annabi adam akwai shi da yawan jayayya ga yawan butulcewa nemar Allah subhanahu wa ta'ala innal insan lakafu Allah ce lalle dan annabi adam wato akwai shi da yawan jayayya akwai shi da kafircewa nemar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce likulli umma likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikun fala ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم Allah ya ce likulli ummatin ja'alna man sakanhum nasiku fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim ma'ana likulli ummatin kowace al'umma da ta gabata cikin al'ummomi na annabawan Allah suka wuce Allah ce ja'alna man sakan mun sanya musu wata nau'i na ibada mun sanya musu mi nau'i na ibada Allah ce hum nasikuhu su suke bautar Allah da wannan ibada da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta musu muna fahimta Allah ce likulli ummatin kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya musu wata irin ibada khassa bihim wanda su suka keɓanta da ita wannan ibadar Allah ce hum nasikuhu su suke bauta wa Allah da wannan ibada da Allah subhanahu wata'ala ya kore musu annawa suka wuce kowace ibada daga irin tasu sallar da muke yi ba irin da ba irin tasu bace azumi da suke yi da aka faranta musu ba irin namu bane kowace al'umma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata wata ibada da take bauta wa Allah da wannan ibadar wa'inda wannan ibadar ta sha bamban da wata da wata al'umma al'umma kuna fahimta sai Allah ya ce to dan haka fala yunazi'unnaka fil amri kada su yi jayayya da kai ya manzon Allah kada ka ba su dama har suna jayayya da lamarin Allah subhanahu wata'ala da tare da kai su suwa su kafiran maka kada ka ba su dama har su zo suna jayayya game da Allah subhanahu wata'ala cikin al'amari na wannan addinin musulunci to kada ka da jayayya mushrikai sai Allah ya ce wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka ka kirayi mutane akan su zo su bauta wa Allah subhanahu wataala bisa ba'a da ikhlasi su bi dokokin Allah ka kwatanta musu cewa duk wanda ya rike Allah subhanahu wataala da bauta duk wanda ya rike Allah da bauta ya bi Allah ibadar Allah da takawa ya sanya ikhlasi a zuciyarsa ya tsarkake zuciyarsa baya shirka wa Allah subhanahu wataala ya kula da haƙƙi na abin da Allah subhanahu wataala ya sanya a tsakaninsu to ka gaya masa cewa akwai aljanna wanda ya yi kunnan uwar shagu da da'awa da kake manzan Allah ka gaya masa cewa idan ya mutu kuma ga sakamakonsa to Allah ya ce wadu ila rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka Allah subhanahu wataala orda yake ba manzan Allah annabi ya kirayi mutane ya kirayi mutane akan mi akan addinin Allah subhanahu wataala annabi ya kira mutane akan su zo su bauta wa Allah subhanahu wataala innaka la ala hudan mustaqim Allah ce lalle tabbas kai manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alayka Allah ce la ala hudan mustaqim kana akan shari'a tafarki na ubangijinka wanda ke mustaqim akan tafarki madaidaici shari'a da ke madaidaiciya Allah ya dora ka akan shari'a in ka mutu sai aljanna tafarkin Allah ka rike hanya ta da'awa ka kira mutane zuwa ga wani abu wanda ke na addini ne wallahi ba karamin alkhairi bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace فوالله يكي تيما علي بن أبي طالب فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعيم علي بن أبي طالب كيس ندير الله سبحانه وتعالى يسيا متنقدا وند با مسلمي با أم بدعا وند بيسن الله با وند بيسن يا ذي بوتا الله سبحانه وتعالى با يغاني الله يزو يبوتا الله سبحانه وتعالى متن ديا يشجع الدين الله تدليلك مزالة والله يا في أتارا من garin madina jajayen rakun ba mutum guda ya fahimci addinin abokinka da kuke zaune a fada ɗaya kuna aji ɗaya da shi a karatu sai dai zaman to bai sallah ga shaye-shaye ga uwaye na kuntata musu sai kai silar ka jayo shi cikin ikon Allah kake kwatanta masa ya dinga bauta wa Allah rayuwa ta duniya ba duniya ba ta da tabbas ya uwaye idan yana son albarka ta karatu daga duniya ya bi uwayensa cikin ikon Allah sai Allah subhanahu wataala ya sanya ya shiryu dalilin tunatarwa da kake masa manzala ce wallahi kana da lada idan kai sanadiyar shirye mutum a addinin musulunci idan ya zo ya yi sallah mutum bai iya sallah ba ka koya masa sallah duk sallah da zai a rayu duniya wallahi sai an baka lada annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha duk wanda ya sunnanta wata sunna wani addini wanda mutane ba su rike shi ba wata sunna cikin tabi'un manzon Allah wanda mutane sun bar sa ka zo ka asasa sa kai fondekin sa idan mutane suka rika suna bota wa Allah da wannan abin manzo Allah ce kai ka lada kuma duk wanda aka tama yana da lada ka dora mutum da bai zuwa makaranta karatun addini bai zuwa islamiyya bai san waye Allah ba bai iya karatun alqur'ani ba abokinka ne a boko abokinka ne a kasuwa aboki ya kice a zamantakewar gida kika ja hankalinta har kuka je makaranta wallahi idan ta iya fatiha duk karatun za ta sai an baki lada kaga ci gaba na addinin Allah kenan ba za shi samu lada da za ka koya mutum misali sallah ya iya bauta wa Allah sallah sahihiya wallahi duk lokacin da ya zo masallaci ya yi sallah za a ba sa ladarsa kuma kai ma za a baka taka saboda kai ka koya masa misali da mutum zai zo masallaci ya yi sallah a zahar Allah ya ba sa lada miliyon ɗaya kai za a baka lada miliyon ɗaya shi za a ba shi miliyon ɗaya kuma kai ma a baka miliyon ɗaya shi yasa ƴan uwa mu tashi mu yi da'awa cikin hanyar Allah subhanahu wataala amma idan za mu yi da'awa mu gina ta akan ilimi ka je kai karatu sai ka kira ƴan uwa su gane fahimci addini so da yawa ƴan boko muna da wata aqida da ƴan kasuwa aqida ta rashin kwatanta ma ƴan uwa addinin Allah ka san addinin Allah ka san abu baya da kyawu amma kana ganin dan uwanka yana aikatawa ba za ka iya masa nasiha akan ya daina ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace unsur akhaka zalimu aw mazluman kana ka taimaki dan uwanka wanda yake zalunci ko kuma shi aka zalunta dan uwanka wanda yake zalunci annabi ce ka taimake sa ko kuma shine ya zalunta suka ce ya manzo Allah ya zamu taimaki musa za mu taimaki dan uwanmu wanda aka zalunta amma wanda wanda yake zalunci wanda yake wanda yake zalunci wanda yake wanda aka zalunta fa manzo Allah ce taimakon da zaka yi ma dan uwanka wanda yake zalunci shine ka hana sai ya zalunci mana abokinka ne a majalisa kullum baya da zama ya tura ma waccan message ya tura ma wannan message ya kira iya mutane ba aure ba sadaki kuma ka sani ke masa nasiha bana wallahi idan ya dina zaka samu lada idan ke sanadiyar kuma suka yi aure duk wani aure da duk wani jin daɗi za su na rayuwa wallahi akwai kamishin raka addinin Allah Allah ce li kulli ummatin ja'alna mansakan hum nakisihu kowace kowace al'umma mun sanya mata wani nau'i na ibada da suke bauta wa Allah subhanahu wataala da shi amma kada ka yarda wanda bai yi karatun addini bai dinga jayayya da kai idan kaga mutum ya cika jayayya addini wallahi jahili ne idan mutum ya yi karatu karatun da ake ce ma karatu baya bata lokaci akan jayayya idan za a yi hujja za a yi bayani qala Allahu qala rasul amma ba za a kake tabur rasi ba sai Allah ya ce wad'u ila rabbika kira mutane zuwa hanyar ubangijinka kai da'awa kuma da'awar ta shahi kowa da kowa da'awa ta shahi kowa da kowa duk abin da ka sani idan dan uwanka bai sani kai kokari ka sanar da shi amfanin ilimi kenan idan ka sani ka koya ma wani shi idan ya amfana da shi ya bauta wa Allah wallahi kai ma akwai naka mishi sai Allah ce wa innaka la ala hudan mustaqim hakikan kai manzon Allah da duk wanda zai yi koyi da kai akan kiran mutane zuwa ga addinin Allah to Allah ya ce wallahi yana kan shari'a madaidaiciya Allah ka dora mu akan shari'a amma a da'awa akwai usulubi Allah ce ud'i ila rabbika bil hikma
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة yafi Allah ya ce ud'u ila rabbika ka kirayi mutane zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati tare da sanya hikima tare da sanya ka sa hikima kar ka zo ka ga mutum yana bukace masa kun ga ayin ka mutu kafirci ne kai kai wannan jahi jahannama kawai kar kai wannan annabi cewa ya bashiru wala tunfiru ku yi bushara kar ku kora mutane addini jayewa ake yi idan kaga mutum yana sabo kar ka ce masa wani abu da kake in ka mutu kafirci wuta za ka a'a ka ja shi kwatanta masa sannan kuma usulubi na da'awa idan za ka yi mutum wa'azi ba a cikin jama'a za ka yi masa ba ka keɓance daga kai sai shi ka tunatar da shi wani abu kowane dan kowane musulmi akan haqqul muslima ala muslim khams a wata ruwaya sittun annabi ce duk haƙƙin musulmi akan musulmi guda shidda ne duk musulmin duniya yana da haƙƙi guda shidda akan ka kai ma ka da haƙƙi guda shidda a kansa duk inda musulmi yake ka da haƙƙi guda shidda a kansa ya da haƙƙi guda shidda a kanka haƙƙi na fari manzo Allah ya ce idan yayi maka sallama ka karba idan ya kira ka zuwa ga wata walima ta sa manzo Allah ya ce ka karba idan yayi atishewa ya ce alhamdulillah kai masa addu'a ka ce yarhamukallah idan ya bai da lafiya manzo Allah ya ce ka mi ka ziyarce sa haƙƙi da nawa kenan ba ku kilgo kenan hudu na biyar manzo Allah ya ce idan ya mutu ka je jana'izarsa na shidda idan ya yi zalunci ka hana sa zalunci wannan haƙƙi ne akan kowane dan uwa musulmi to kaga dan wanka yana aikata sabon Allah ko kinga yar wacce tana aikata sabon Allah har ce ki rika ta gun aje malam gobe da nisa wallahi za a tura ku jahannama da nisa Allah ya kare mu to Allah ya ce udu ila rabbika bil hikma ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka tare da sa wani hikima wata rana wani wani musahabi ya zo ya ce manzo Allah shi a duniya ba abin da yake shawa sai zina wani saurayi fadar manzo Allah kaga da yanzu ne inda ina Umar bin Khattab sai a kace masa kai manzo Allah ya murmushi kawai zina yake so yayi shi da a bashi dama ya je ya zina sai annabi ya kwanta ya zanar da shi yace kana so a yi da mamarka sai ya ce a'a kauna kafa ya ce a'a diyar kafa ya ce a'a wata kuzin kika ko wata wace ce kika ya ce a'a ta ce a to kinan baka so kuma kake so ma wani ya ce wallahi bai tashi fadar manzan Allah sai da ya ji kawai bai taba ji ya ji kawai a duniya ba abin da ya tsana kamar zina a rayuwa da manzo Allah ya ce idan kai ka hutu za ka kawai zai abin nan amma sai annabi ya zanar da shi ya kantar da shi wal mau'izatul hasana da wa'azi kyakkyawa a kowane shi ka dinga kwadaita mutum aljanna ya gane cewa idan yayi to ga ya zo yana bukatar yana biyar yan mata ka ce mai akwai hurul ina a aljanna mana kawai shi bukatar sai yan mata ka ce mai akwai hurul ini in shaye shaye yake sha ka ce mai kwantar da hankalinka idan giya ce a aljanna sai kai nak eh kuma shi kenan ba idan kawai su waga yake yana zuwa wanda ka ce masa ka kwantar da hankali malam a aljanna akwai mi akwai kayan da duk duniya babu su wallahi ka ce masa a aljanna gayanci wallahi sai ka ce baka bukata sai a zauna lahiya to Allah ya ce wa innaka la ala hudan mustaqim kana akan shari'a madaidaici Allah ka ƙara dora mu akan shari'a sai Allah ya ce wa in jadaluka faqul illahu a'lamu bima ta'malun Allah ya ce wa in jadaluka idan suka yi jayayya da kai akan sha'anin addinin Allah akan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqul illahu a'lamu bima ta'maluna ka gaya musu cewa Allah subhanahu wata'ala yana sane akan abin da suke aikatawa idan mushrike suka yi jayayya da kai akan alqur'ani akan addini akan hukumce hukunce ahkamu shar'iyya ka gaya musu cewa Allah subhanahu wata'ala a'lamu bima ta'maluna shine mafi sani yafi ku sani abin da kuke aikatawa Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ce wallahi mun fika kusa da jijiyar wuya ka wannan jijiya mai kai abinci Allah ce mun fika kusa gare ta duk abin da kake aikatawa Allah subhanahu wataala yana mi yana sani da abin da kake aikatawa shi yasa wallahi mu aikata alkhairi mu aikata alkhairi a rayuwa wallahi duk abin da kake aikatawa a rayuwa Allah subhanahu kar kai tsammanin Allah bai gani wallahi Allah ya ganka kuma ya san abin da kake aikatawa abin da ke zuciyar kama abin da baka furto ba Allah yana sana a kansa to idan mushrikai da kuma wanda ba su fahimci addini ba kake su kudura mutum akan hanya kana masa nasiha akan ya gara ya bi hanyar Allah subhanahu wataala sai yake jayayya da ke to kace masa Allah subhanahu wataala a'lam bima ta'maluna Allah subhanahu wataala ya san abin da ya san abin da kuke aikatawa na rayuwar duniya sai Allah ya ce
Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun Allah ya ce Allahu yahkumu bainakum bainakum yawmal qiyamati fi ma kuntum takhtalifun Allah subhanahu wataala shi yake hukunci a tsakaninku a ranar tashin alkiyama akan abin da kuke jayayya dama alkiyama bangare guda biyu ne babu na uku farci guda biyu ne alkiyama farci guda uku ne farci guda biyu ne babu na uku su farci guda biyu ne akwai hizbullah wanda Allah zai sanya aljanna fariqun fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id Allah ya ce alkiyama farji guda biyu ne fariqun wasu tawaga Allah ya ce fil janna suna cikin aljanna Allahumma ja'alna minhum wa fariqun fis sa'id wasu tawaga suna cikin wata sa'ida Allah ya kare mu da su idan ka nemi mutum a aljanna baka gan shi ba to yana can kun gane can ko Allah ya kare mu da can shi yasa alkiyama ma idan mutum ya shiga aljanna idan ka shiga aljanna Allah ya kai mu aljanna aka zo ana hira za a dinga Allah ce za a dinga bada labarin duniya ana hira sai ka ji cewa zai ce kala inni kana li qarin ina da wani aboki a duniya idan muka zo muka zauna shi dai kawai bai da bukata sai shakanci a duniya ya kulu a ina kalamin almusaddiqi wai wani shi kenan yanzu kai ga gaskata kai yanzu da kai saboda Allah kai sauri da kai kai ka hada dage wando kaka yi kai yanzu kai ubanka da gemi kai da gemi wai wai uban shi da gemi shi da gemi wai yana so ya suka maka magana wai ubanka da gemi ya manta kaunar shi nono gare ta ota da nono bai yanke na kaunar shi haka ne ko ba ka bane wa a innaka lamin a innaka lamin musaddiqin ka gaskata ka zai ce zai ce wa abokanansa na aljanna da Allah ku raka ni in je in zan ko zan gane sa sai lika fattala a fara'ahu fi sawa'il jahim yana lika sai gashi tsumbul cikin wutar jahannama ya ce wallahi laqad kitta tardin wallahi ka kusa ka halakar da ni kadan inna na bika suware da jurnai suware ko wace ce muka ce muka tambada daga ta wuce lahira wallahi da na halaka kenan wai a kullum mutum dan adam da zai sa a kansa wa cewa ita duniyar da mutuwa tana ta zo maka ko a kowane lokaci wallahi akwai wani abu idan ka sashi a rayuwarka ba za ka iya sabon Allah ba ka sa a kanka cewa a koda yaushe kana iya kana izina mutuwa ta zo maka dan Allah kana zina ka huce lahira kasa akwai bayani wallahi Allah ya kare mu kana gidan rawa sai aka rimta da kai ka huce lahira wallahi sai da sama kidin Muhammada ka jibgo wallahi kiran annabi ce za a tada mutu aka abin da ya mutu a kansa duk abin da ka mutu ana kana kuwa bar zariyal wallahi mala'ika mutuwa ya zai wuce da kai na rantse da Allah zaka tashi ina alƙiyama kana kuwa duk wanda ya mutu akan wani abu a shi za a tada shi duk wani idan ka mutu a aikin wanda ya mutu a aikin hajji zai tashi na labbaik Allahumma labbaik kenan idan ka mutu wajen balumi zaka tashi akan sa bi za a wuce da kai jahannama wallahi za a yi bi da mutum cikin wata kenan Allah ya sauwake shi sa mutane ku dinga sa alura cikin zuciyar ku tunani cewa kana aika mutu a koda yaushe ku zuwa wajen sabon Allah ba naka bane idan ka je ka mutu wajen sabon Allah bi zaka ce Allah gobe kiyama ya ce wallahi na ƙarfi tattali ne ka kusa ka halakar da ni ba dan da Allah ya kare ni ba na rike kam wallahi da yanzu muna tare da kai cikin jahannama Allah ya kare shi yasa ɗan uwa idan zaka nemi aboki ka dibi wanda yake mutumin kirki kada ka kuskura kai aboki lalashi ki mafi yawan mutane mafi yawa waɗanda suke lalata su abokanan su ne so da yawa zaga mutum bai shan taba amma in fada su ana shan taba sai a ce to sai a kunna a ce to kai wanda baka dan ja tana rage wai sosai tana rage damuwa ga qur'ani kada Allah ta maka qur'ani shifa'un linnasi duk wata damuwa a duniya ya zama magani wace irin rishin laya ce qur'ani bai magani a duniya wai kai damuwa gari ka to kaje alqur'ani karanta ka dauki alqur'ani mana karanta a yumiye bai magani wallahi mu shiga taitayin kawunan mu Allah ya samu dace to Allah ce ka gaya musu cewa Allah subhanahu wataala zai hukunci aina alkiyama wasu bangare tawaga ta Allah subhanahu wataala fil jannati za su shiga aljanna Allah kai akwai wanda ma za su shiga aljanna bai kai hisabi babu wani hisabi Allah zai tura su aljanna amma wallahi dan wuta kakin ya shiga wuta wallahi sai an dan wuta bai shiga wata salimu alun haka sai an nadidiye shi an daure sa yadda ka san ana daure goro a tune ko ta ana daure shi haka za su dan wuta tura shi jahannama abokinka abin ne ke da suna a fada ka ja hankalin sai gane addinin Allah amma kar ka kuskura kai aboki da mi da ashrarin mutum wani bawan Allah yake cewa عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالقرين يقتدي أكم متون كان أسوك غاني متون كان كتبه شواي كديبي سواي أبو كنانسا yace fa in kana za khaira fa qaribu sur'atan idan kaga mutunan abokin naka mutun ne mai son addini rike shi amma wa in kana za sharri idan kaga dan duniya ne kawai shi dai rayuwar duniya mala yace to fa jannibuhu ta hataji ka gushi ka nisance sai ka shirya shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace falyanzur ahadakum man yukhalilahu dayan ku yayi dibi da waye zai abuta idan aka aboki ka dibi waye za ka yi abuta kar ka kuskura ka dauko aboki sha sha sha ka dibi mutumin kirki so da yawa na ce za ga a fada mutum bai shan taba amma abokanansa sai a ce ka dinga dan tabawa kana dan ai tana magani tana dan maganin damuwa kakin ajima kuma Allah laka da jarabar duniya ta lahira tari kenan sai ga kukkura ta tari Allah ya sauwake abu kiya gare ki abu ko wata sa hijabi da ce ke haba a gaskiya wance ke wallahi bai mai kina takura ma kanki ke yariya kamar ki kyakkyawa son uwa ki wanda ya rasa ki sa su ki sa niqabi uban wa zai kake ce yana son ki a tunanin su kenan wai ta saka hijabi da niqabi wai ta hito wai ta rike niqabi ta rike huska ta yi lalle ta sa su set to wai uba wa zai ganta ya ce yana son ta ta manta cewa Allah ya Allah ya gai cewa a alqur'ani a suratul nur yayi bayanin cewa mutanen kirki na mutanen kirki al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibuna lit-tayyibati mutanen maza sai mutanen maza raman mutanen kiki kuma sai mutanen kiki kina a cikin hinjabin Allah zai sanya ma bayun Allah mutane na gargatu wallahi ba a yi ba a ba a tallake gudan iska kina gida da hijabin ki kina karatun Qur'ani Allah zai sanya ana kasuwanci ki tsakanin bayun Allah sai an dibi wani hafizi a ce masa kai wallahi kana ce akwai wata taliba ka ganta mutamassika dan iska wanda ya kai tantiri ba ma ba tallata masa saboda in yace kai to ni ba a ce kai wa zai ba ka wa zai ba ka wa zai ba kare kare miyan miya ke cewa kaga shi ba za a ma tallata mai ba mutum da kirki za a samu mutum mutawassik ga qur'ani kuma ka kudi sai a ce dole sai ke za mu rike addinin Allah sai Allah ya taimake mu to Allah ya sa mu dace in za mu yi abokanai mu dibi su waye abokanan kirki sai mu abutaka da su to Allah ya hukum Allah zai hukunci bainakum a tsakanin ku yawmul qiyama a ranar tashin alqiyama fi ma kuntum fihi takhtalifun akan abin da kuke jayya da shi na rayuwar duniya sai Allah ya ci alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard na'am inna zalika fi كتاب إن ذلك على الله يسير Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard ashe shin baka sani ba Allah subhanahu wataala ya san abin da yake cikin sammai da kuma al'ad abin da yake cikin kasai inna zalika fi kitab lalle tabbas wannan duk abin da yake cikin sama da ƙasa Allah ce fi kitab yana cikin littafi ma'ana lawul mahfuz kenan tuni Allah subhanahu wataala ya sansa daga shekara mi a shekara dubu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke cewa inna Allah qaddara maqadir al khalaiq qabla khalq as samawati wal ard bi 50 bi 50 alf sana annabi ce inna Allah lalle Allah subhanahu wataala qaddara al maqadir ya kaddata duk abin da zai faru a duniya ka zan mai kuɗi ko wanda talaka zaka rayu tun kakin Allah ya ce tun kakin maza ya ce tun kakin a halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin da shekara dubu hamsin kakin a halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya san za ka yi shugabancin ƙasa ko ba za ka yi ba wallahi ka ta wahala a rayuwa ka ƙare ka mutu kuma baka yi shi ba da Allah ya rubuta ka ta neman kuɗi ka ci danhon ka ci apal ka ci taza ka ci girna sai ka kare kuma ka mutu ko wallahi da shika hamsin cikin aljihu kawai babu ba rayu shika hamsin kawai shi kenan eh Allah ya kaddata almakadir duk abin da zai faru a duniya kakin a halci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin da shekara dubu hamsin shi yasa wallahi ina mamakin wasu yan uwa da suke raye ga zuwa ya ce maka vraiment ni ni komwa yanzu ban aure sai na gina gida da wata mini villa sai kuma na sai wata yar mota mercedes sai na yi wacece sai ka ji ya kare za da duk gaba da kuma bai sa maka mutu a ciki ba wai shi wai shi ya sha boko ya kushi wai wai shi dan boko wai bi arme yanzu la ilaha illallah kika ji dan balanci da wawanci amma kuma bi arme amma shi na soyayya budurwa sun kai shi daga gare shi kuma kowace ta mata gisa shi ake yi shi Allah ya sauke to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna zalika fi kitab lalle wannan yana cikin littafi duk abin da zai faru a duniya to Allah ya ce yana cikin littafi inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki gun Allah subhanahu wataala ba abin da zai faru a duniya wallahi ka hinga tura wa dai mutane misali Allah ya rige ya sani eh inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki gun Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير Allah ya ce wa ya'budu da min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidhalimin min nasir wa ya'buduna suna bautawa min dunillahi kuma bayan Allah malam yunazzil bihi sultana wanda abinda ba a saka da sultani ba wani hujja akan bota masa abinda Allah bai ce a bota su suke botawa ma laysa lahum bihi ilmu abinda ba sa da ilimi akan botarsa sai mutum ya rike abo da bota wasa a rayuwa kuka ji mutum na cewa yanzu shi kenan ka da albashin jika hamsin ka ce ka kara mata ta bi shi ya mata cewa Allah subhanahu wataala shi ke komai a rayuwa shi yasa wallahi mafiya yawan muna da rashin tawakkali da imani Allah subhanahu wataala eh Allah shi Allah shi ke tsara rayuwa kakin ka zo duniya Allah ya tsara maka rayuwa duk abin zaka ka zamanto a rayuwa shi Allah shi ke tsarawa idan kana son ka sauwaka ma kanka wani kunci na rayuwar duniya to ka bi tsarin Allah sai ka huta amma muddin kace zaka bi tsarin rayuwa ka wallahi ka wahala ka wahala a rayuwa ka bi Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce wa ya'buduna min dunillahi suna bautawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yunzil bihi sultana abinda babu hujja akan bauta masa wa ma laysa lahum bihi ilm abinda ba sa da ilimi akan bauta masa ilimi na hakika babu hujja kuma ba ilimi sai Allah ya ce wa malil zalimin min nasir a ina alqiyama azzalimai wa'anda suka bauta ma wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba su da mataimaki wallahi ba wanda zai taimaka musu sai Allah ya ce وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyinmu bayyinatin bayanu alqur'ani ay ayatun wadihat wanda sun fidda bayani ga hukumce hukumce ga halal ga haram abi Allah a bar sabon Allah subhanahu wataala Allah ce ta'arifu fi wujuhil ladina kafarul munkara kana ganin a fuskar waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala suna kyamar wannan ayoyin kana karanta musu ayar Allah yana kyamar wannan abin saboda yana aikata shi ka ga shi a ce wa abaka zabe da kyawu sai ce ai ko kai ka samu dama aikatawa aikata ta kai Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan kana karanta musu ayoyin mu na alqur'ani bayyananu wanda mun fidda komi da komi clear gashi a wazi abu ne ya fita test Allah ce ta'arifu fi wujuhil ladina kafarul munkara wa'anda suka kafirce kaga suna bata rayuwa dan ba sa jin ana gayi mutum mazinaci ya shi ya san ba kyawu amma kuma idan ka zo kana mai bayanin ba kyawu sai ga yana bata rai dan kasuwa yana cin riba ko yana tauye ma'auni kai mai bayani sai ga yana bata da shi gani yake wai in ya tauye in ya bai ci riba in bai riba ba ina da samun kuɗin ya mata cewa kakin a ayi uban shi cewa Allah shike bada arziki Allah ce ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkara za su bata rai yakaduna yastuna yastuna bil ladina yatluna ayatihim ayatuna alaihim ayatuna kadan sun kusa su kame su buge waɗanda suke karanta musu ayoyinmu wani da zai samu dawa idan ka zo kana mai wa'azi sai ji ma shi kamar ya buge ka eh kamar ya buge ka to Allah ya ce haka su ma suka yi kafiran maka lokacin da ake karanta musu alqur'ani ana musu bayanin ahkamu shar'iyya Allah ya ce sai suka garanto kamar suna kusa za su bata rai bayan sun bata rai Allah ya ce kadan ya kaduna yastuna billadhina yatluna alaihim ayatuna sun kusa su damke wato waɗanda suke karanta musu ayoyin Allah yanzu da ka zo kana bayani aga ba iya bugin ka ba iya maka sa ya kamata a dafa maka zai sai a dibo wani kazagi da ka bi wata yaya ta biyu ko da ɗaya ko da ta biyu kuka gaida sai a ce to ba ga yadda ba shi ma ya koma Allah ya sauke eh wa'azi wai wai da fesa wata ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maimuna da safiya suka yi masa ziyara ira itikafi a masallaci matan su guda biyu suka yi masa ziyara yana itikafi a masallaci ya fito zai raka su sai wani sabai sabi guda biyu su gansu sai suka yi kwada sai wanda Allah ce ku zo ku zo ku zo suka ce ya manzo ce ku zo ku ganto ai safiya ce da maimuna suka ce ya mu mun isa yace shi dai yana isa muku wani abu zuciya don muku zo ku gansu mata na ne an ba da sadaki aka daura mana aure da su kasa akwai wanda da an gane ka da shi kana ce to ba za a ta ba suke cewa Allah ya ce kun ba su bi kun da zai take gare ka ba Allah ya sauke an shi yasa in kana kira zuwa ga hayya Allah sai kai hakuri dan za a samu ka idanu an samu annabawan Allah da dubula tana kai wa ya fi bayu eh annabawan Allah an samu sai idanu to Allah ya ce yakazuna yasuna billazi billazi na tuluna alaihim ayatina sai Allah ce kul afa unabbikum shin bari in baku labari ba zan baku labari ai bi sharrin min zalikum abin da yafi wannan sharri na ɓataran da kuke yi da kuna ƙoƙarin ku taushe mu ko kuma ku yi mana sharri a rayuwa ai aku abin da yafi shi zama watan sharri sai Allah ya ce annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru kutar jahannama ce Allah ya tara da musu kafir cewa Allah subhanahu wataala ba dai ai maka wa'azi ka ki ba kai kana kokarin shi wanda yake ko yake yake yake da suna yake maka wa'azi ba kana kokarin ka masa wani sharri na rayuwa ko kuma ka kuntata masa a rayuwa to Allah ya ce akwai abin da yafi wannan ba dai ka ba tare ba kuma har kana neman ka kullu sharri a rayuwa to Allah ya ce a gaya musu akwai abin da yafi wannan muni in kai nan duniya ce zaka yi mai karrahi to Allah subhanahu wataala ya tada wutar jahannama kenan sai Allah ce wa bi'sal masir da makoma idan ta kasance jahannama ce Allah ya kare mu makomar in ji Allah ya ce ta yi muni a ce dan annabi adam ka zo ka yi duniya shekara hamsin shekara talatin shekara sittin ka mutu ka dai jahannama wallahi makomar ta yi muni kuma a matsayin ka ce wai kai musulmi Allah ya kare mu sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu duriba mathalun فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز mukabbara wa Allah Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba matulun fastami'u la an buga misali waye buga misali Allah subhanahu wataala sai ga alfil mabniyul liman lam yuzkar fa'iluhu malamai suka ce alqur'ani ba a cewa mabniyul lil majhul sai da a ce mabani liman lam yuzkar fa'ilu wanda ba ambaci wa ya aikata ba ai da ka ji an kawo shi a mabani to an san wa ya aikata shine Allah subhanahu wataala Allah ce duriba masulun an buga misali ai Allah subhanahu wataala yana buga misali da hankali sai Allah ya ce to fastami'u lahu ku yi shuru kuma ku saurari misalin da Allah zai bada Allah ce innal ladhina tad'una min dunillahi lalle ne abubuwan da kuke kira kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wataala na gumakanku Allah ce lan yakhluqu zubaban sai Allah kashi waton aika harfu nafi suka ce lan harfu nafiyin wa nasbin ko harf tana ko lan tana korewa Allah ce lan yakhluqu lan yakhluqu zubaban duk abin da kuke bautawa kuma bayan Allah Allah ce ba su taba halitta koda koda ba akwai da taba yin koda koda duk likitocin da suke ta kokari akwai da sai samu to rayuwa nan ba haku fiye ake mai kawo mace ba an samu ta rai ba su iyawa rayuwa guda ce Allah ɗaya yake ya busa ta Allah ce duk abin da ake bautawa koma bayan Allah Allah ce lan yakhluqu zubaban ba su taba halittar koda ba babu wanda taba zuwa ya halitta kuda duk ana jin an sha boko america rasha wace ce duka turan da suke tabbata turanci kamar wato yana buga yar kamar ta hado Allah ya ce ba su taba kera koda kushi ba wallahi ba su taba kera koda kushi ba inji Allah Allah ce wala wijta ma'ula ko da duk sun taru duk allolin da suke bautawa ake bauta musu da masu bautar wanda ake bautawa da za su taru dukkanin su gaba daya a kowa ya kawo kimiyyarsa ba ku sha fizik a fese ba to kowa shi ka tashi fese kowa ya kawo Allah ce wallahi ba su iyawa ko da za su duk taru duk likitocin duniya a duk duk duk duk na koina da koina duk a taru a ce ana bukatar a yi kushi Allah ce wallahi ba su yawa sai Allah ce kai wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastaqizu minhu la yastaqizuhu minhu idan kuje kuje da Allah subhanahu wataala ya halitta idan wannan kuje ya kwace wani abu daga hannunsu Allah ce wallahi ba su iya kamo shi su amshi ko akwai wanda iya eh wa in yasluhum dhubabu shay'an idan kuje ya su wa'annan allolin da kuma wanda ake bautawa da masu bautar Allah ce idan kuje ya amshi wani abu daga hannunsu ya fira ya tahi Allah ce wallahi la yastanqizuhu minhu ba sa iya kamo kuje su amshi wannan abin sai Allah ce idan baka sani ba da'ufa talibu wal matalub wanda ake bautawa da wanda yake bauta Allah ce sun yi rauni kada ka kashe yin kuje to ka dibi Allah ce kuje sun kasa yin kuje haka mutane mu bauta Allah subhanahu wataala sai Allah ce ma qadarullaha haqqa qadari ba su girmama Allah subhanahu wataala ba matukar girmama shi inji Allah subhanahu wataala Allah ce ba su bashi matsayinsa ba inna allaha laqawiyyun aziz lalle Allah subhanahu wataala laqawiyyun mai karfi ne sannan azizun mabuwayi Allah ya gagari kowa Allah mai karfi ne sannan kuma mi azizun mabuwayi ne sai Allah ya ce الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah subhanahu wa ta'ala yastafi ay yakhtaru Allah yana zabawa minal mala'ikati daga cikin mala'iku Allah ce rusulan manzanni wa minan nasi rusulan amma ba a bukatar abin da kalmar rusulan sai aka shahe wa ciniya muna fahimtar Allah ce yana zabar wanda ya ga dama daga cikin mala'iku sai ya sanya sa manzo abin turowa haka ma daga cikin mutane wanda Allah ya ga dama sai Allah subhanahu wataala ya zabe shi ba shi annabta kaga akwai annabawa cikin mutane akwai annabawa cikin mi cikin mala'iku akwai annabawa manzanni wanda Allah yake turowa cikin mutane za su tashi mutane wa'azi sannan kuma akwai mala'iku wanda Allah yake turowa wanda Allah zai tura shi gun da rayuwa su Allah zai tura su gun su kawo sako da kayo wahayi wani Allah zai tura shi ya ji ya iska wani ko wani gashi dai Allah ya rarraba musu ayyukan su rusulan manzanni inji Allah subhanahu wataala kaga akwai manzanni ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkurani za ka shi malaika dubu saba'in ake turuwa tare da jibril malaika dubu saba'in za ka aya gumazan Allah malaika dubu saba'in dubu har saba'in za su kewaye malaika jibril a kawo ma manzan Allah sallam aya guda kaga suwa manzanni ne kenan ko insha Allah ce wa minan nasi haka ma cikin mutane inna Allah sami'un basir lalle Allah subhanahu wataala sami'un yana ji duk abin da kuke gai ku je ku labi Allah ya ce yana jin ku sannan kuma basiru yana ganin ku sai Allah ya ce
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور Allah ya ce ya'lamu ma baina aidihim hakikan Allah subhanahu wataala ya san abin da ke tsakanin su na al'amura duk abin da ke tsakanin ku duniya abin da kuke Allah ya san wannan wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wa in wa ila Allah turja'ul umur abun Allah subhanahu wataala lamura za su koma na rayuwar duniya Allah ya san duk abin da kuke aikatawa duk abin da mutum yake a duniya Allah yana ganin sa duk abin da mutum yake aikatawa na rayuwa wallahi Allah ya san da shi shi sa bayan Allah mu koma Allah subhanahu wa ta'ala wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana bada labari a zamani bani Isra'il aka samu wasu mutane guda uku wa'annan mutanen guda uku suna tafiya suna tafiya sai suka zo da wani zango cikin wani kogo sai suka shige ciki wannan kogon rana ta buga sai suka ci bar su huta suna kwantawa sai kogon ya like kayan misalin masallacin nan kawai sai a ga duskohoyi sun like duskohoyi sun like babu binetar babu kohoyi ta da suka tashi sai aka yi aka yi aka ce to yanzu ya za a yi ta mutum guda uku ne sai suka ce to yadda za mu yi mu hita shine kowa ya roki Allah subhanahu wata'ala da irin aikin alkhairi da taɓa yi a rayuwa kowa ya roki Allah da irin abin da ya ya taɓa yi na- na alkhairi a rayuwarsa sai wani tashi ya ce ya Allah ya ce ina da uwaye guda biyu tsofi sun tsufa ya ce a gidana da ni da matata da ɗiyana ba su sha- ba mu cin abinci sai sun ci abinci ba zan ci ba na- ba zan ci ba sai na tabbatar baba da mama sun ci abinci sun ƙoshi kaga wani sai dai ya koma can daga shi amada suna cin kaji da exotic aiwa Allah tsofa da ruwan gumba Allah ya sauwaƙe shi ya ce ba za mu ci abinci ba sai mun tabbatar uwaye ya ce, sai na tabbatar ta ci ya ce wata rana sai suka tura ni gun yi musu itaci ko da na dawo sun yi barci kuma yara ba su ci abinci ba kuma uwayen ba su ci abinci ba ya ce na sai na ɗauko wannan abin da suke sha na ciyar da nake ba su abincin sai na zauna ya ce ɗiyana da matata suna jin yunwa amma ya Allah na zo na zauna ina jiran sai baba da mama sun falka na ba su abin sha abincin su ci ya ce can suka falka na basu ya ce ya Allah in na yi wannan dan kai ya Allah ka fi damar cikin halin da muke ciki sai dutse ya dan jaye amma ba iya hita kaga Allah ya karbi addu'a shi ko sai na biya ce ya Allah ni kuma mutum ne wanda ka bani dukiya a na ta ɗauka 'yan aiki lebarori suka zo suka yi aiki aka wahala na baiwa kowa lalar aiki sai wani mutum guda shi kadai da na bashi sai kamar ya rena sai ya bari ya ce sai na sai dukiya sai na ina kiyo can bayan shekaru sai ya dawo ya ce wane shekara kaza na taya maka aiki baka biya ni baka biya ni dukiya ta ya ce kaga wannan garukan gaba daya ya ce da dukiyar ka na sai saka kora ka tafi da su ya ce kanka yi min izgili ya ce ba izgili bane dukiyar ka ce na sa ta na saye su ya ce ya Allah ya kore ko ko gaisuwa babu ya taya da kayan shi ya ce ya Allah in nayi dan kai ka fidda mu daga cikin halin da muke ciki sai dutse ya ƙara gurgusawa babu hanyar hita sai na uku ya ce ya Allah ya ce ni diyar tanto diyar ammi da ke da kwai akwai ta yariya ce duk duniya ba matan da ke so kamar ita yariya ce budurwa kuma ga ga kyawu ta hada abubuwa da yawa ce ina son ta a rayuwa sai ta shiga wani hali kamar yadda ta shiga wani hali tana buƙatar taimako ta zo guna in taimaka mata sai ce idan kina buƙatar na taimaka miki sai ayi donan doni sai kin bani na baki irin abin ga da gayu yanzu suke yi kasan gaye sai mu ɗaika salula babu zaman lahiya da kan gaya sai mu ɗaika salula to sa ta cikin zawarar waje sai dai Allah ya kare ta ka sharrin gayu adda yawa Allah ya kare mu Allah ya kare iyan musulmi da sharrin gayu Sh- gaye la ila illa la ko talauci bai sharri shi ba wallahi talauci bai sharri gaye ba yace yace yariyar da ta zo ta ce ga bukatar ta tana jin yunwa ba ta da abin da zai ci ta ce yace ya Allah na matsa kai na ce inda tana bukatar na taimaka mata ni ma sai ta taimaka min kun gane taimakon da yake bukata ko ta ce Allah sai ta kare kanta ta kiya da wuyar ta kai wuya sai ta bada kanta ya ce na zo na bata dukiyar sai dalilin ya ɗakun ƙofofin gaba ɗaya ya ce bayan na tube ta tube sai ta ce min ya bawan Allah kada ka sanya zobe a wurin da ba nashi ba ta tambaye shi shin ka liƙe ƙohohi ya ce eh na liƙe ta ce akwai ƙohar da baka liƙe ba wallahi ko da ke tsakanina da Allah da tsakanin wanda Allah yake kallon ba watan baka iya like ta kun ba za ka like ta har abada ka ce ya Allah sai jin tsoron ka ya kama ya ce ya Allah sai jin tsoron ka ya kama ni da kuɗin gaba ɗaya sai nan yafi mata ko daga lokacin na tuba ya ce ya Allah in na yi dan kai ya Allah ka fidda mu daga cikin halin da muke ciki sai ga dutse ya huta suka wata suka suka tahe su fa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم